الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن أقول مع الله سبحانه وتعالى بسكين إيكونسا لنكرنسا لقدمارنسا ya haɗa mu a wannan shekara ma a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji malam buhari ɗan lafiya wanda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a daidai wannan lokaci wanda hakika abin mu kara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ne da ya ba mu lafiya ya ara mana lokaci ya ara mana dama wannan shekara ma muka sake samun kanmu cikin wanda suka halarci wannan mata wanda wasu da dama daga cikin jama'an da muka yi azumi da su wancan shekaran wannan shekaran ba za mu yi da su ba sabila da Allah ya ɗauki ran wasu wasu kuma ba su da lafiya amma mu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ara mana lafiya ya ara mana lokaci sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah a yadda za mu ɗaura karatun mu bana za mu ɗaura ne a suratul taha za mu ɗaura ne a suratul taha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى wanda malamai sun yi bayani dangane da kalman wato faha wasu da dama suna ce suna daga cikin kuraman baki wanda ba a san ma'anansu ba sukan ce Allahu a'lamu bi muradihi zalik da yawan malamai akan haka suka tafi sai dai wasu malamai masana harufa sukan yi kokari wajen fitar da ma'anan waɗannan harkoki musamman ma wasu sun ce faha yana daga cikin sunayen manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam daga cikin sunayensa akwai Muhammadu Yasinu akwai Muhammadu Taha akwai Muhammadu Tahiru to Taha ma kaman Yasin ne kamar tafiyan Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya tafi ne akan Yasin suna ne daga cikin sunayen manzon Allah wasu daga cikin al-mufassirun suka tafi akan Yasin ya sayyidu ne za a faɗa sai aka yi irin yadda larabawa suka yi wani lokaci sabila da balarabe wani lokaci idan zai faɗi suna sai ya yanka rabi sai ya faɗi rabi idan zai ce ya sahibu sai ya ce ya sahibu to haka taha Allah zai kira annabi ne da tahiru sai Allah ya yanke yake taha malamai suka ce abin da zai tabbatar da cewa taha sunan annabi ne a gaba sai Allah ya ce ma anzalna alayka alqur'ana litashqa wannan alqur'ani ba mu saukar maka da shi ba domin ya rasar maka da rabo sabida da alqur'ani waraka ne yana warkar da abin da yake cikin zuciya yana warkar da abin da yake cikin zahiri kamar yadda Allah ya faɗa ce wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin muna saukar da abin da ke rahama da waraka a cikin alkur'ani don haka ma anzalna alayka alqur'ana litashqa wannan alqur'ani ba mu saukar maka da shi ba domin ya rasar maka da rabo mun saukar maka da shi ne domin ya ƙara maka imani sabila da alqur'ani mai girma yakan warkar da duk damuwa na zuciya yakan warkar da dukkan cuta na zuciya yakan saka cuta zuciya ta samu nutsuwa cikin halaran ubangiji Allah ya ce ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يا رسول الله بمسوكر مكة دوانا القرآن با في دومين يقارى مكة هو هوا في دومين يقارى مكة وكيلة لقبيلة نعم
إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن سلك الأرض والسماوات العلى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى وأن القرآن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يا رسول الله بمسوكر مكة القرآن با دومين يرسر مكة دربوه كمن يند مفي يوان كافرين القرآن بكار مسكم بشيني سلطان الله وإذا ذكر الله وحده اسم أزد قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة idan an ambaci Allah sai ka ga zuciyarsu yana haushi suna jin bakin ciki suna jin bacin rai sabila da an ambaci alqur'ani kamar yadda a baya muka fada so da yawa alqur'ani a yakan yi amfani da wasu abubuwan da ba a san su ba sabila da magana ne na Allah laha ma'ani kamawjil bahri fi madadin wa fawqa jawharihi fil hudni wal qiyam yana da ma'anoni kaman ruwa kaman teku kaman kumfan kogi kai wa fauka jauharihi alqur'ani ya fi yawan jauhari na ruwa fil husni wajen kyau wal qiyami da daidaita to wani lokacin alqur'ani yakan yi wani lahaja kaman daga cikin abin da malamai suka faɗa suka ce daga farko ma faha da makamantansu irin su alif lam mim irin su alif lam ra irin su nun irin su qaf irin su sad Allah yakan yi amfani da su ne domin ya waiwayo da zukatan kafirai kafiran sukan kau da kansu gabarin ayoyin Allah idan sun ji ana saukar da wahayi ga manzon Allah ba su kulawa su saurara ba su ma so su ji fagila da sun san idan sun ji ayoyin bai sa zuciyarsu yayi laushi yayi taushi sai zamanto suna gaba da jin ayoyi sai Allah yayi wata hikima hikiman shine sai Allah yana yin amfani da harufa wanda su larabawa ba su san harafi ba sai Allah ya ce alif lam mim sai kafirai su ce a to yau kuma abinda aka zo da shi kenan menene kuma alif lam mim wata ran sai Allah ya ce sad a a yau kuma sadun menene kuma sadun to Allah yakan yi haka ne sabila da suna fara ji sai su dawo da hankalinsu gurin alkur'ani sai Allah ya hurga musu ayoyi masu zafi sai su ji ko ba su so su ji shine Allah ce ma anzalna alaykal qur'ana litashqa ba mu turo maka da alkur'ani domin ka wato ya rasar maka da rabo ba illa tadhkiratan liman yakhsha sai domin ya zamanto fadakarwa ga wanda yake tsoron Allah aka ce wannan sura wato ita ce wanda sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya jita ta ƙara masa imani wato ta saka shi imani yayin imani da manzon Allah domin sayyidina Umar kamar yadda ya tabbata a ruwaya na wanda Ibn Jarir at-Tabari ya fitar a cikin tarihin da ya rubuta wanda ke hararren littafi ne da ya dauke da yake dauke da tarihi na musulunci yake cewa sayyidina Umar ya yi shiri ya fito akan zai je ya kashe Annabi Muhammadu kowa ma ya huta ya fito kenan sai ya ci karo da wani ya tambaye shi ina za a je yace yau zan je zan murkushe Muhammadu kowa ma zai huta sai yace to ai kafin ka je waje to sai ka gama da gida ka san da cewa mijin yar uwanka ya musulunta ka san da cewa ita ma yar uwan naka ta musulunta to sai ka je ka hana su musuluncin kafin ka je ka hana mai musuluncin take sai ya juya akalinsa sai ya koma gidan wannan gidan ƴar uwarsa yana zuwa sai ya same su da malami malamin yana koya musu alqur'ani suna jin motsin sai suka boye qur'ani ya shiga yace me kuke yi suka ce ba abin da muke yi yace ku bani abin da kuke karantawa suka ce a'a mu ba abin da muke karantawa ba za mu baka ba suka boye malamin da yake karanta musu alqur'ani daga ƙarshe ya kama mijinta da fada ya kama mijinta da duka har ya yadda shi a kasa kawwarsa ta zo tana wato tana tana jansa tana ce ka sauka akan mijina ya abokin gaban Allah ka sauka akan mijina ka rabu da min mijina da ya juyo ya daga hannu sai ya mare ta mari mai zafi wanda sai da ya sa kunnan ta fitar da jini ganin wannan jinin sai tsoro ya kama shi sai hankalin sai dawo sai ce to yanzu abin da nake so ku bani abin da kuke karantawa na gani ku bani na gani suka ce abin da muke karantawa la yamassuhu illa al-mutahharun masu tsarki ne suke taba shi kai kuma baka da tsarki innamal mushrikuuna najasun mushrikai najasa ne kai mushriki ne baka da tsarki ba za ka taba ba sai ce to yaya zai yi tsarki sai suka nuna masa yadda zai yi tsarki sai suka suka bashi ruwa yayi tsarki bayan yayi tsarki ya fito sai suka suka bashi wato wato kallon da wannan ayoyin ke rubuce a ciki dama sai dina Umar yana daga cikin sahabban da sun iya rubutu sun yi karatu sun iya karatu domin a lokacin a garin Makka wanda suka iya rubutu suka iya karatu ba su fi mutane 17 ba gaba daya a wani kaulin ma aka ce ba su fi mutane 7 ba yana farawa sai ga taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula ar-rahman ala al'arshi stawa waɗannan ayoyi da ya karanta ayoyi bakwai na jere wanda suke farkon suratu taha sai suka saka zuciyarsa yayi laushi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub zuciyarsa sai kawai ya bi ba abin da ke nema a lokacin sai dai ya ga manzon Allah yayi imani da manzon Allah shine fadin Imam al-Busiri yace rabbi innal huda hudaka wa ayatuka nurun tahdi biha man tasha'u Allah shiriyan shiriyanka ne ayoyinka haske ne kana shiryar da wanda kaga dama dama annabi yayi ta addu'a yana ce Allahumma a'izz al-islama bi ahdi al-umarayn Allah ka guwayar da musulunci da ɗaya daga cikin umar guda biyu shikenan kuwa dalilin haka sai ya ce akai shi gurin manzon Allah sai ya tafi tinkin tinkin aka je har gurin manzon Allah sayyidina Hamza sai da shahaba ya hange shi daga nesa da ya hange shi daga nesa yace ga abokin gaban Allah yana zuwa ga abokin gaban manzon Allah yana zuwa annabi yake ku bashi yazo ko da me yazo mun san abin da yake dauke da shi da mu sauke masa ko da me yazo yazo shikenan kuwa yayi so yana isowa annabi muhammadu ya rike shi ya rike rigar sai ce da me kazo yace na zo ne na musulunta na zo ne ni mika maka wuya ya durkuta yace ashhadu allah ilaha illallah wa annaka rasulullah daga lokacin ya tambayi manzon Allah yace wannan addini namu na gaskiya ne dan haka daga yau ya kamata mu fito mu bayyanar da musulunci haka suka fito suka fuskanci ɗakin Ka'aba suna la ilaha illallah Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar sayyidina Umar ya shiga gaba sai mutum ya leko da hushi yana leka wata ya ga sayyidina Umar ne sai juya ya koma to wa'annan ayoyi ne sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu da ya ji su wato suka sadaukar masa da zuciyarsa yaji cewa ya je gurin manzon Allah ya yi imani da manzon Allah ba anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu saukar maka da qur'ani domin ya rasan maka da rabo ba sai domin ya kara maka imani illa tadhkiratan liman yakhsha sai domin ya zama fadakarwa ga wanda yake neman ya samu tsoron Allah na'am
الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى wannan alqur'ani tanzilan saukakke ne daga nazala ne yanzilu nazalan anzala tanazzala yatanazzalu tanzilan wato tanzilan wannan alqur'ani abu ne da aka sassaukar da shi domin akwai bambancin nuzulan da tanzilan wato tanzilan abu ne da aka sassaukar da shi ɗaya yana bin ɗaya ɗaya yana bin ɗaya daga wa mimman khalaqal arda daga wanda ya halitta kasa was samawati ula da sama madaukaka anan wajen Allah da zai ambaci al arda sai ya ambace ta da mufradi bai ce liman khalaqal ardina ba kuma haka mafi yawa yake a cikin alqur'ani Allah idan zai ambaci kasa yakan ambace ta da ifradi amma idan zai ambaci sama yakan ambace su da jam'i kaman Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi bi wa ma fil ardina ba shine Allah ce tanzilan wannan alqur'ani wato an saukakke ne an yi ta saukar da shi an yi ta saukar da shi hakan yana nuni ne zuwa ga tsawon zangon da aka dauka ana saukar da alqur'ani alqur'ani ba wai rana ɗaya ne aka saukar da shi ba alqur'ani an saukar da shi ne a kwanaki da yawa ko in ce a shekaru da yawa dan shekara ashirin da uku aka yi ana saukar da alqur'ani wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sabanin sauran littattafai at-taura an yi a rana ɗaya aka saukar da at-taura gaba ɗaya allunan ma gaba ɗaya da aka rubuta at-tauran daga sama aka sako da su wanda allunan maraƙumi aka lafta raƙumin ya zo da alluna aka ce shine lokacin da annabi Musa alaihi salam ya dawo ya ga yanda mutanensa suka dawo bautan dan maraki ransa ya baci ya ɗiba allunan ma ya zubar da allunan bai san ya zubar ba walamma sakata an musa al-ghadab akala al-alwaha wa fi nuskatiha hudan wa rahmatan ko kuma wato ala hada al-ma'na ma'anan da dai aya ta sauka a cikin a cikin wa fi nuskatiha hudan wa rahmatan lilladina hum lirabbihim yarhabun a cikin ta akwai shiriya akwai rahama ga wanda suke kokarin su koma zuwa ga Allah shi yasa kafirai suke tambayan manzon Allah suna maka tambayan wato kure suna ce me yasa da da a saukar maka da Qur'ani ba a saukar maka da shi rana ɗaya ba duka kamar yadda aka saukar da at-taura kamar yadda aka saukar da linjila Allah ya ce wa zalika linusabbita bihi qu'adaka min yi hakan ne domin mu tabbatar da zuciyarka wa rattalnahu tafsila muka jera shi jerawa ya biyo matakai matakai Qur'ani kafin ya zo wajen manzon Allah an dauko shi daga baitul lawhul mahfuz daga lawhul mahfuz aka kawo shi baitul izza sama ta ɗaya kenan daga sama ta ɗaya kuma sai a gutsura ayoyi goma ayoyi arba'in ayoyi biyu aya ɗaya ana kawo ma manzon Allah sai da aka yi shekara ashirin da hudu ana yin wahayi ma annabi ashirin da uku ana yin wahayi ma manzon Allah shi yasa Allah yake tanzilan mimman khalaqal arda wato an sassaukar da shi ne daga wajen allazi khalaqal arda wanda ya halicci kasa da abin da kasa take dauke da shi was samawati ula da sammai madaukaka shine Allah yake kaman an tambaya waye allazi khalaqal arda waye الذي خلق السماوات الأولى في الله يشي الرحمن wannan shine ubangijin nan ar-rahman ala al-arshi tawa wanda ya daidaita ya daidaita halittunsa akan halittan al-arsh wannan shine tafsiri wanda ni na fi gamsuwa da shi cikin tafsiran da malamai suka yi malamai da dama sun yi ta tafsirin Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa amma a gaskiya tafsirin da na gamsu da shi tafsirin da Dr. Ibrahim Makari yayi ma wannan aya tafsiri ne wanda gamshashe ne yake gine da hujjoji masu ƙarfi sabila da mafi yawan malamai wasu idan suka zo da su fassara Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa sukan ce istiwa'an yaliqu bi dhatihi istiwa'in da ya dace da zatinsa amma shi wato dokta da ya zo zai yi bayanin ar-rahmanu ala al-arshi sawa tun daga kan sunan Allah ar-rahman ya ɗauko ma'anan yana binta yana fitar da ita ya nuna kalman ar-rahman kalma ne da yake nuna sila na na halittun Allah subhanahu wata'ala da kuma saduwa na halittun Allah subhanahu wata'ala ya daɗa ɗauko kalman ala yayi ta'arifin ta gwargwadon yadda yake a wajen malaman larabci ya ɗauko al'arshi shi ma ya yi ta'arifinsa sannan istawa ya yi bayanin menene istawa yake nufi. Kotin daga cikin maganar da ya faɗa wato Allah subhanahu wa ta'ala halittunsa ɗabaka-ɗabaka ne. Ya halicci ƙasa ne a kwana biyu, duniya gaba ɗaya Allah ya halicce ta ne a kwana biyu. Sama kuma Allah ya halicce ta ne ita ma a kwana nawa. a kwana biyu ita ma sannan ya halicci duniya ya halicci duniya da sama da abin da ke cikin su gaba ɗaya a kwana shida ne da shi tafi ayyami a kwana shida ne sauran kwana ɗayan kuma sai ya halicci al'arshi amma duk cikin wa'annan jerin halittun babu halittan da ya fi girma kaman al'arshi kasa ita ta fi kowanne wato karanci cikin halittun Allah ita ce karama sama ita ce kuma mabiyanta al'arshi kuma ita ce kau gaba ɗaya wanda idan an ɗauki duniya gaba ɗaya da sama gaba ɗaya aka saka a cikin al'arshu bai fi kaman a ce a ɗauko ƙwayan kwabo a saka a jeji ba sabila da girman al'arshi kursiyu ma da take kan al'arshin kursiyin girman ta yafi girman sama da ƙasa wace a kursiyu samawati wal arda kursiyun sa yafi girman sama da ƙasa to kursiyun kanta a cikin farfajiyan al'arshi kaman kwabo ne a hurga a cikin jeji to Allah da yake ar-rahmanu ala al-arshi sawa ma'ana Allah ya daidaita jerin gwanan halittunsa gaba daya daga halittan al'arshi ma'ana daga al'arshi babu wani halitta a gaba ma'ana istawa ya daidaita halittunsa ala al-arshi akan al-arshi ba Allah yana nufin ya zauna akan al'arshi kamar yadda mujashi ma suke faɗa bane Allah bai zauna akan al'arshi ba Allah ba a sama yake ba sama bata kai wadda za ta dauki Allah ba Allah ya faɗa mana samman gaba ɗaya wa samawati matsuwiyatun bi yaminihi saman gaba ɗaya suna naɗe ne a cikin kaddaran ubangiji a cikin kuduran ubangiji to yaya za a yi saman da suke naɗe a cikin kuduran ubangiji kuma Allah ya dawo ya shiga cikin wannan samman ko kuma ranar alkiyama da Allah ya faɗa mana saman gaba ɗaya da a naɗe ta kamar yadda ake naɗa kundi idan Allah ya naɗa saman ina zai koma wannan magana ne wanda ko a hankali ba zai ɗauku ba a ce maka Allah yana sama sama halitta ce ƙasa ma halitta ne gabar halitta ne yamma halitta ne don haka duk cikin halittun Allah fararru babu wani abin da zai iya ɗaukan Allah babu shi سيدنا علي بن أبي طالب يتي إن الله خلق الأرك إجلالا لقدرته ولم يخلقها مكانا لذاته الله يا أهل شاء الأرش ندو منو نبوايا بإسان قدرسا با يا أهل شاء تدومية إجيكا أمتين وجن زمابن dan haka duk malaman ahlus sunna gaba daya kama tun daga imamu malik imamu shafi'i imamu abu hanifa imamu ahmad ibn hanbal babu wani wanda yake da tafiya akan cewa Allah yana sama ne babu ire-iren waɗannan ayoyi idan suka zo kowa yakan faɗi gwargwadon iliminsa ne a kai amma kuma ko kulli bi ilimin alim a kowane zamani Allah yakan iya fito da wani ilimin da magabata ba su fahimci wannan ilimin ba ga dai shi tafsirin da makari yayi ma wannan aya babu wani littafin tafsiri da zaka dauka kaga irin yanda makari fassara wato wato irin yanda ya biyo wajen fassara aya shi ma kansa da zai fassara yace ba dan an ci malaman da suka gabata ba a'a domin mu'jiza na ilimi Allah zai iya fitar da wani abin da malaman da suka gabata ba su fahimta ba Ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa Allah ubangiji ya daidaita halittunsa daga al'arshi ma'ana idan ka zo duniya ita ce dabaka ta farko sammai su ne ɗabaka na biyu al'arshi ita ce ɗabaka ta ƙarshe shi yasa da Allah zai nuna maka girman manzon Allah da makamin manzon Allah sai aka ce a ɗabaka ta ƙarshe cikin halittun Allah anan za a gana da manzon Allah sai an shafe ƙasa sabila da ƙasa ita ce wanda take ita ce mafi karanci sai an shafa sammai sabila da sammai su ne tsakatsaki al'arshin ma sai an shige ta sai an je gurin da babu wani halitta kamar me sai manzon Allah sai ubangiji shi yasa aka yi Isra'i da manzon Allah aka yi mi'raji da manzon Allah ba dan a nuna maka Allah yana sama ba wasu da dama wai in da su yi magana wai akan Allah yana sama sai su ce wai ai ko mai addu'a yakan daga hannunsa ne sama ya daga idonsa sama to me sallah fa wanda Allah yake me sallah yasjudu baina qadamayir rahman yana yin sujada ne a digadigai na kuduran ubangiji ina yake kallo ne sallah kasa yake kalla ba sama ba sallah ita ce kuma mafi lokacin da bawa yakan kusanci ubangijinsa amma kasa za ka kalla a ina Allah ya yi munajati da Annabi Musa a kasa a kasan ma a jikin bishiya bishiyar ne yaji tana ce innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri bishiyar tana ce masa ni ne Allah fa'budni ka bauta min wa aqimi salata li dhikri ka tsaida sallah wajen yi min ambato da kuma girmama ni inna sa'ata atiyatun akad a jikin bishiya ne annabi Yunus ina ya gana da Allah a cikin ruwa wa nada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu yayi kira a cikin duhu na ruwan kogi a cikin kogin ma a cikin kifi yana ce la ilaha illa anta ba abun bautawa sai kai anta a larabci ne ne anta anta da miri ne na mukhatab wanda kake magana da shi ga ka gashi yana kallon ka bai ce la ilaha illa huwa ba sabila da Allah ba a nesa yake ba Allah ne yake ma kunna ghaibi mu dinnan ba a koyar yake ba a fili yake Allah ne yake wa huwa aqrabu ilayhi minkum Allah ya fi kusa da ya fi kusa da bawa fiye da koman sa Allah ne yake wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya fi kusa da bawa fiye da jijiyan wuyarsa Allah ne yace huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim shine na farkon da bai da farko shine na karshen da bai da karshe shine mabayyanin da yafi komai bayyana shine koyayyen da yafi komai buya duyan da kaje kaga wani abu a wannan wajen to Allah ya riga samuwa kafin wannan abun ya zo duk gurin da kaje abu ya kare aka ce nan ne karshe to Allah shine a karshen abu duk wani abin da ka ganshi a bayyane cikin halittu to Allah ya fi wannan abun bayyana ya fi wannan abun fitowa sai dai hijabi na nafsu ya rufe maka haka duk wani abin da yake koye Allah ubangiji ya fi wannan abun koya duk koyarsa dan haka Allah ba wanda za a suranta shi da hankali bane domin waɗanda suke kokowar su ce Allah na zauna a al'arshu suna suranta Allah ne da hankali Allah kuma laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu irin Allah wa huwa samiul basir shine mai ji kuma shine mai gani sabila da haka yi taka tsantsan da irin wannan akida mummunar akida mummunar akida ce Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da bayinsa amma tarayyan ba na waje ba idan ka ce Allah yana tare da kai ba kana nufin cewa Allah yana tare da kai a gurin da kake bane a'a Allah yana tare da kai tarayya irin wanda shi ya sani shi yasa alhamdulillah mazhaban al-ash'ari da mazhaban maturidiyya duka sun warware ma al'umman musulunci irin wa'annan abubuwa wanda suke dauke da tawili a ciki domin wannan aya na ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa tana daga cikin ayatul mutashabihat tana daga cikin ayoyi mutashabihai dama kuma Allah cikin suratu Ali Imran ya mana bayani akan ayoyi muhkamai ya mana bayani akan ayoyi mutashabihai Allah ne yake a Qur'ani fihi ayatu muhkamatun kunna ummul kitabi wa ukar mutashabihat yace amma fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wilihi amma wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah yace a cikin alkur'ani akwai ayatun muhkamatun ayoyi wanda wato bayanin su a fayyace ke kowa in ya gani zai gane yace hunna ummul kitab yace amma wa ukhar wasu ayoyin mutashabihat ayoyi ne da suke da rudarwa suna da suna da rikitarwa wannan sai ma'abota ilimi su ne sukan iya gane menene ayoyin da yake kunshe da shi daga ciki akwai ar-rahmanu ala al-arshi sawa to idan suka zo maimakon su tawili sai su fito karara domin su nuna maka Allah subhanahu wataala kaman wani halitta ne saman me da yake zaune akan al'arshu wanda ɗaya daga cikin magabatan su ma har yana ce yana zaune akan al'arshu ne dirindin kaman yadda kake zaune akan kujera a'udhu billah ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya tsarkaka gabarin wannan tsarkaka mafi girma babu yadda za a ce Allah subhanahu wataala yana zama Allah ya buwa ya gabarin zama الرحمن على العرش استوى الله يا ديديت أكن العرش وثم لما يشكل شيء استواء يليق بذاته ديديتا ديداتي لذاته وثم لما يشكل شيء الله أعلم بمراده بذلك الله شيء يسمي يشي نفي سوني وند سو بس غانا آية بس يسوك سلم أكو wasu kuma suka ce arrahmanu ala al'arshi sawa Allah ya jera halittunsa daga kan al'arshi kuma sai Allah ya daidaita jerin halittunsa lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin kasai duka na Allah ne wa ma tahta thara da kuma abinda ya buya ma a cikin karkashin kasa wanda ba a sani ba domin halittu suna ganin abin da ya bayyana musu Allah kuma babu abin da ya tsuya masa babu wani abin da ya tsuya ma Allah a ƙarƙashin ƙasa akwai halittu da dama wanda suke rayuwa haka a sarari akwai halittu da dama wanda suke rayuwa ba kai dan adam bane kawai kake rayuwa to shine Allah ta'ala ya faɗa mana lahu ma fi samawati ma fil ardi abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai duka na Allah ne wa ma tahta sara da kuma abin da ya buya a ƙarƙashin ƙasa na'am wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa idan ka bayyana maganarka ko ka koyi to duka Allah ya sani babu abin da zai buya ma Allah wa in tajhar bil qawli in ka bayyana maganarka to ka sani fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa wanda ka boye din ma baka bayyana ba Allah ya sani babu wani abin da zaka boye ma Allah shi yasa daga cikin wato yadda wato mutumin kirki yake jinuwa maganan da zai faɗa a zuciyarsa yakan dace a bakinsa yakan dace da abin da yake cikin zuciyarsa shi yasa malamai suke fassara sufi in da su yi ta'arifin sufi wani lokaci sai su ce man safat lillahi sara'iruhu wanda asirinsa gaba ɗaya ya tsarkaka ma Allah ya tsarkaka cikin ubangiji wa ta'amala bi sunnati bil kitabi wa sunnati fi zahirihi a zahirinsa kuma yayi amfani da alqur'ani da sunnan manzon Allah dan haka babu wani sufi cikin sufaye da yake tafiya wai ba akan alqur'ani da sunnan manzon Allah ba sai dai gulatu gulatu kuma wa'innan halakakku ne ba a ma kira su cikin jerin jerin wasu gulatun ma ba a saka su cikin musulmi mulhidai kamar misalin wanda yanzu suke wace wace suke maganan kafirci suke zagin Allah suke zagin manzon Allah suke cewa wai su yan hakika ne azzalumai kuma wanda su dama abinda suke nema kenan su soki magabata da shi to su maimakon su soki wannan ɗabi'ar da wa'innan ɗin suke yi sai suka yi kuɗin gora sai suke zagin shugabannin wa'innan jama'a bayan wala ta zuru waziratun wuzra ukhra wata ba ta ɗaukan laifin wata duk maganar da ake yi akan shehu ibrahim ɗin nan shehu ibrahim ɗin nan har shehu ibrahim ya koma ga allah ya koma ga allah bai taɓa karkata akan sunnan manzon allah ba don da ya karkata da masana hadisi irin su sharu Ibrahim Sala ba su bashi ba da sun masana kadi da sun faɗa tun da ilimi amana ce amma me suka gani jikin sharu Ibrahim suka bi shi kwaikwayon alqur'ani da sunnan manzon Allah idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'id du yanda annabi yake anan yake bai taba karkace ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam biyayya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sak to idan za a yi adalci sai a zo waɗanda suke jingina da shi bayan sun jingina da shi suke yin abubuwa na fasikanci sai a ce wa innan mutanen shi suka kwaikwaya da ɗaida ya karkata da an rubuta kuma wanda yake kokarin ya kwakulo wani abu ya kwakulo wani abu gaskiya a bayyana take ba sai an kwakulo ta ba ka fito a bayyane ka nuna ma duniya ka karanta ma duniya yadda Shehu Ibrahim ya koyar da muridansa wannan abin wallahi ƙarya ne har yau muna tafiya inda akwai a fito a karanta mana babu zalunci ne kuma irin waɗannan maza wato abubuwan da 'yan hakika suke yi da makamantansu ba fa a gidan Shehu Tijjani bane kadai akwai wannan dukanin ɗarikun sufaye da ka sani kowace ɗarika akwai tsaraban da take fama da shi masu irin wannan hakika na wahdatul wujudi ko kuma masu aqida na al-ittihad ko masu aqida na hululu wanda wannan aqida ta kai shekara 100 kaza 700 kusan shekara dubu tunda ina tsammanin hallaju an yi shi sama da shekara 800 ne yanzu Hallaji yana magana yana da maganganu shaduhatu manya-manyan maganganu wanda sai da wasu sufaye ma suka ce kafiri ne ya fita a musulunci. Da haka batancin lalatacce ba zai bata tasawufu ba sai dai shi ya lalace. Batancin lalatacce ba zai bata tijaniya ba sai dai shi ya lalace. Haka batancin batacce ba zai bata faiba ba sai dai shi ya lalace. dan haka duk wanda yanzu suke kakaji suke daga murya suke kokarin wai su nuna ma duniya cewa Shehu Ibrahim shine ya karantar da muridansa wannan wallahi ƙarya suke yi da dai idan da su fito da digo ɗaya akai Shehu Ibrahim sai mun fito da digo dubu akan iyayensu da kakanninsu kuma ba za su iya karewa ba sai dai a basu da runto sabila da haka laifin wani ba ya shafin wani masu da'awan cewa wai su mabiyan shi Ibrahim ne suna waɗannan abubuwa to da kuke ce a musu raddi ku ba su faye ba sai ku musu raddi to amma idan da a musu raddin da me da a musu raddi mun dai sani wanda aka ce sun yi wani abu sun zagi manzon Allah a garin Kano kama su aka yi wasu kashe su aka yi da kuke ce kuma a musu raddi da me da a musu raddi da alqur'ani ba su yadda da ita ba da hadisi ba su yadda da shi ba shehu ibrahim din mazajin su suke yi shehu ibrahim baya da wanda yake da shi kamar manzon Allah shehu ibrahim ko sharifi ka taba jikan manzon Allah wallahi sai yayi daidai da kai ba zai barka ba ballantana ka taba manzon Allah sannan ka rafu da shi ƙarya ne don haka wannan duk wasu alamu ne na adawa da kiyayya wanda take zukatan waɗannan mutanen wanda tsawon shekaru suke koye da gaban yanzu kuma suke fito da ita to wanda yake tsammani zai iya cire shehu ibrahim a zuciyar mutane to ya shirya yana ƙoƙarin ya ce zai cire manzon allah ne a zuciyar mutane dan abin da ya data shehu Ibrahim a zuciyar mutane manzon Allah ne ba su raba kaunansa da cikin kaunan manzon Allah dan haka ne tunanin zai cire shehu Ibrahim a zukata to ya shirya cewa zai cire da shehu Ibrahim da manzon Allah a zuciya ya shirya ma wannan in zai iya bismillah in ba zai iya ba kuma fa in lam taf'alu wa lan taf'alu in ba ku aikata ba har abada ba za ku iya ba shine Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗa mana lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara ar-rahman 'ala al-'arshi istawa lahu ma fi samawati wa ma bainahuma wa ma tahta thara wa in tajhar bil qawli idan ka bayyana maganar ka da yake bayyane fa innahu fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allah ya san abin da ke boye wanda ka boye a zuciyarka kuma Allah ya san abin da yake bayyane abin da ka bayyana a zuciyarka sabila da haka ake so mutum idan zai zama sufin gaske ya zama to abin da ke zuciyarsa irin abin da ke bayyana ne a zahiransa kar yana canja magana ki man safat lillahi sara'iruhu wanda asiransa duka sun tsarkaka ma Allah in yace maka kaza to kazan nan haka take sahaban ya tsarkake zuciyarsa da zuciyarsa da zahirinsa sun zama daya amma idan mutum ya boye wani abu man Allah ya sani ya'lamu ka'inatal a'yun wama tukfi sudur Allah ya san abin da ido take yi na ha'incin gani kuma Allah ya san abin da zukata yake koyewa wanda zuciya ba ta san a sani Allah duk ya sani sabila da haka babu abin da za a koyi ma Allah Allah ya taimake na'am
الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى
الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله ألا نن لا إله إلا هو باب أبن بوتا واسيشي كدي له الأسماء الحسنى ينا دا سوناي شاوا وان سوناي wannan aya tana da girma sabila da farkon ta ya fara da ismul jalala Allahu la ilaha illa huwa farkon ayan ya fara da ismul jalala daga tsakiya kuma sai ya koma hadara ta muraqaba wanda waliyai suke fada sai kuma aka dawo hadara ta asma'ullahi wa sifatihi lahu asma'ul husna sabila da Allah yana da sunaye guda 99 da tara wa'innan sunayen Allah guda 99 duka wa'innan sunayen Allah yana son bayi su yi amfani da wannan sunayen su ɗabi'antu da wa'innan sunayen sai suna ƙwaya ɗaya ita ce Allahu Allahu babu yadda za a yi bawa ya shiga wannan suna babu wannan bawa Allah shi kaɗai ne wahdahu la sharika lahu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah shi ɗaya ne idan ka ce Allahu to ismul jalala ne ana son ka sake komai ka sake kowa ka dawo karataya da Allah amma sauran sunaye guda 98 din nan duka ana son ka zama wa'innan sunaye Ar-Rahman to ana son ka zama da ka sufanta da sunan Allah Ar-Rahman ka zama mai sada zumunta mai jin kai mai tausayi mai bayarwa duka wannan nau'o'i ne na Ar-Rahman Ar-Rahim shi ma ka zama wannan sunan Al-Maliku ana son ka zama wannan sunan al-quddus ana son ka tsarkaka ka tsabtaka ka zama wannan sunan haka da assalam ana son ka zama assalam al-mu'min ana son ka zama al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir wani zai tambaya ya ce yaya za a yi ka zama al-jabbar to ai annabi ya ce tihi ma'at-tuyyahi fa inna tiha ma'at-tuyyahi sadaqatun ka zamo mai girman kai in ka haɗu da masu girman kai sabila da girman kai wa masu girman kai sadaka ne kaga ashe ana neman ka zama aljabbar almutakabbir malamai suka ce at-takabburu ma almutakabbiri ibadatun kai girman kai wa mai girman kai ibada ce to duka sunayen asma'ul jalalati wa asma'ul jamal duka ana san bawa ya shiga cikin wa'innan sunayen ya zama wa'innan sunayen wani zai ce irin sunayen Allah zul jalali wal ikram yaya za a yi mutum ya zama wa'idan sunayen eh za ka iya zamowa cikin sunayen Allah na jalala amma da ka na yi ne a gurin da ya dace ai idan muka lura wato Allah ya yabi sahabbai da tsanani tsanani yana daga cikin sifofin jalala Allah ya ce musu ashidda'u alal kuffari masu tsanantawa ne ai tsanantawa daga cikin sunayen jalala ne amma sai ce ruhama'u bainahum suna masu jin kai a tsakaninsu. To don haka sunayen Allah duka ana son ka zama waɗannan sunayen. Haka za a sali'u mai ji, wannan jin naka ana son ka ajiye wannan jin naka na fashin kunne, ka ji da jin Ubangiji. Albasiru mai gani ana son ka ajiye ganinka na ƙwayen ido gudulu, sabila da ƙwayen ido yana da haddi wajen riska. To ana son ka ajiye wannan ƙwayen idon kana gani da ganin Allah idan kana gani da ganin Allah zaka iya ganin abin da ke sammai zaka iya ganin abin da ke kasai zaka iya ganin abin da yake uwa duniya wanda ba a gani shi yasa annabi yace ittaqu firasatan mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah ku ji tsoron kallon mumini da hangen mumini sabila da shi yana gani ne da hasken Allah ba da irin kwayan idon mutane ba al-mutakallimu magana ma sai ya zamanto kana magana ne da maganan Allah idan kai magana to kai magana ne da maganan Allah kuma Allah yakan iya yin bawa wannan baiwa gashi nan cikin hadisul qudsi wanda Abu Huraira ya rawaita manzon Allah ya ce shi ma فيما فيما يلقاه عن ربه عز وجل daga cikin abubuwan da ya karba a gurin ubangiji man azali waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taftuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi kaga jin ya zama ba naka ba ya zama jin Allah wa basarahu allazi yabsiru bihi jin ya zamo ganin ya zamo ganin Allah wa yadahu allazi yabtishu bihi hannun ya zamanto wato tasrifi ne na Allah wa rijluhu allazi yamshi bihi haka za kafansa yana tattaki ne cikin tasrifi na Allah wala in sa'alani la u'tiyannahu wala in sa'adani la u'izannahu wannan shine ghayatu tasawuf matukan abin da tasawuf yake nufi kenan ana kan sufi ya sufantu da wato sunayen Allah gaba ɗaya, ƙwaya ɗaya kuma ya rataye da ita ita ce Allahu, idan ya sake komai ya kama Allahu dama wa anna ila rabbikal muntaha ƙololuwan komai yana gurin Ubangiji ne. Shi ne yake mana Allahu la ilaha illahu. Allah nan shi ne wanda babu abun bautar shi. Lahul asma'ul husna. yana da sunaye kyawawa wanda wannan Allahu la ilaha illa huwa gaba ɗaya duka abin da ake yi cikin alkur'ani duka abin da kake so ka tabbatar kenan Allahu la ilaha illa hu duka qur'ani abin da kake so ka tabbatar maka kenan Allahu la ilaha illa hu lahul asmaul husna Allah babu wani abin bauta sai shi yana da sunaye daɗaɗa kyawawa na'am
وهل أتاك حديث موسى
وهل أتاك حديث موسى يا رسول الله ashe labarin annabi Musa bai zo maka ba wahal ataka hadithu Musa lallai labarin annabi Musa ya zo maka dan malamai da yawa suna ce wannan hal din ba tana nufin istifhami bane wannan hal din tana nufin tasbiti ne ma'ana wahal ataka hadisi Musa lallai zancen labarin annabi Musa ya zo maka ya Rasulullah daga nan za a ɗauki labarin annabi Musa kenan a zanta ma manzon Allah a zanta ma al'umma manzon Allah lokacin da ya taso daga Madiyana yake fuskanci garin Misra wanda su ne ayoyin da za mu karanta a gaba kuma ina ganin kamar lokaci ya yi wanda yanzu za mu yi addu'o'i ne da kuma idan da akwai tambaya ɗaya zuwa biyu mu amsa sannan kuma insha Allahu a gaba za mu tashi a kissan annabi Musa alaihi salatu wassalam alhamdulillah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana kuma insha Allah daga yau tafsiri na wannan gida za mu ci gaba da yin sa har zuwa ƙarshen watan Ramadan insha Allah kuma muna ce ta wannan tafsiri da a saka shi a gidan rediyo kamar yadda aka saba a wancan shekarar ma aka saka malam Buhari yana ta mana kokari ganin wannan tafsiri shi ma an ci gaba da jin sa a media kuma albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa gobe za a faɗa ma ƴan uwa yadda za su saurara su ji karatun albarkan manzon Allah Allah ya taimake mu Allah ya biya mana bukata akwai mai tambaya na'am na'am نعم yana tambaya akan menene hukuncin wanda ya yi alola bayan ya yi alola ya shiga sallah sai wasu wasi ya zo masa yana jin cewa ko alolan nan nasa ta karye ko wani abu makamancin haka to wannan wasu wasi dai ajiye shi a gefe wannan shine abin da yake cikin suratul nasi qul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min sharril waswasil khannas wannan shine waswasi da yakan iya auren zuciyar mutum dan haka idan mutum yana da irin wannan waswasin in dai ba wai ya ji bawali yana zuba a jikin sa bane to kada ya yarda ya yanke sallar sa shedan ne yake kawo irin wannan waswasin amma tunani kuma a cikin sallah tunanin abin da ya shafi duniya an ki wannan sabila da yakan cire maka ɗanɗanon ibada kuma yakan cire maka karɓuwan ibada a gurin Allah ana son dukkanin wato dukkanin dukkanin ibada lokacin da ka zo za ka yi sallah kamar yadda Abdurrahman al-Akbari yace idza ataka ila salati fa farriq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha washtagil bi muraqabati mawlaka alladhi tusalli li wajhihi idan ka zo ka kada zuciyarka ga barin kowa ka shagalta da girmama ubangijinka wanda yake yin sallah domin yaddan za ka yi sa don haka ba a san lokacin da ka zo sallah kai tunanin komai shi yasa annabi Muhammad yace idza salla ahadukum falyusalli salata muwaddi idan ɗayan ku zai yi sallah yayi sallah irin na ne ban kwana ma'ana kai sallah kana jin kaman yau din nan zaka bar duniya kaman yau din nan zaka bar duniya haka ake so mutum ya zamanto wajen ibadunsa da kuma wajen kusancinsa da Allah Allah ya taimake mu Allah ya biya mana bukata Allah ya yarda da mu wanda suka tsaya mana Allah ya tsaya musu wanda suka tsaya mana Allah ya tsaya musu Allah ya mana fatahi na zahiri da batini Allah ya gafarta wa magabatan mu Allah ya gafarta mu shehunan mu Allah ya gafarta wa malaman mu Allah ya gafarta mu iyayen mu wannan wata yadda muka shiga duk alkhairin cikin wannan wata Allah ya tabbatar mana duk alkhairin cikin wannan wata Allah ya sada mu da shi duk abin da ake haduwa da shi wato a wannan wata na abun nema na arziki da na ilimi da na rahama da na jin kai Allah ya sada mu da shi abin da zamu karanta na karatu kuma duk abin da zamu yi daidai Allah ya taimake mu akai abin da zamu yi na kuskure kuma Allah ya kauda mu gabarin sai ya yafe mana Malam Bukhari Allah ya saka da alkhairi ya kara maka lafiya da arziki da fatahi da juriya ya albarkaci iyalanka ya gafarta wa magabatanka albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nima ina neman addu'a ga iyaye na wanda suka gabata da dan uwana Sayyidi Malam Ibrahim Zafi da mahaifiyarsa da mahaifinsa da sauran al'umma musulmi gaba daya da shehunan mu Allah ya musu rahama albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم
sai a katin nan agomin na gani agomin na gani Thank you.